أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan uwa a jerin karatuttuka da muke gabatarwa na wasu fa'idodi da muke ɗaukowa a cikin waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma a matsayinmu na ɗalibai da kuma gwargwadon abin da allah subhanahu wa ta'ala ya uwace muna na fahimta game da ayoyin alkur'ani mai girma a yau mun ɗan ɗauko ƙisoshi daban-daban tun daga ƙisa ta annabi musa da ke cikin suratul shu'ara alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim har muka biyo akan kissa ta annabi Ibrahim da kissa kuma ta annabi Nuh a yau za mu tafi kissa ta annabi Hud annabi Hud alaihim wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya qissa ta annabi Hud alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim a cikin suratul shu'ara tana farawa ne da wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala kazzabat adunil mursali adawa sun karyata manzanni kamar da mun kai bayani annabi hud suka karyata ko ba karan bane yawa amma kuma an an ce sun karyatar da manzanni in muka ɗauka saboda akwai annabawan da sun ka gabaci annabi hud kuma suna iya zamantowa jam'i sabanin annabi nuh ko kuma a'a dama dukkan annabawa da waɗanda suka gabata da waɗanda suka zo bayan shi da dukkan su da wasu ta kunshi tauhidi kina in ka karetar da ɗaya kamar ka karetar da su ne gaba ɗaya mun fahimci wannan ko to ad suna ne na kabila kuma asalin shi ana ganin daga babban kakan su ne ad ina fata an fahimci ni sai ana ce musu adawa to kadzaba ta'adunil mursalin kaga sunan ya zamanto da tanwini kuma yana matsayin ma'arifa don saboda sunan yana ajami ne kuma tsakiyar shi akwai sakin kamar yadda malaman na hausa kai bayani to adawa sun karyatar da manzanni idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun lokacin da dan uwan su hud ya ce musu nan ukhuwa mun ka ce in waɗanda suka yi imani da shi ne akwai ukhuwa imaniya sannan akwai ukhuwa ta nasab tsakanin shi da su in kuma kafirai ne to babu ukhuwa imaniya akwai ta nasab ina fata an fahimce ne akwai kuma ta gari misali ana iya ɗaukar wannan ko ta kabila lokacin da ya ce ala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba hudun nan shi ma kaga ya zo da tanwini an gane ko alhali yana matsayin ma'arifa tun da alam ne to in mun dauki cewa hud yana daga cikin larabawa kina wanga sai zaman to shadhun ne anil qa'ida in kuma mun dauki hud bai daga cikin larabawa tun da sun da'afa wannan hadisi kina sai zaman to yana da matsayin shi na ajabi ban sani ko mun fahimta ba almuhimmu iz qala lahum akhuhum ko kuma ya zamanto a'a duk sunan da yake alam inda ya tsake shi sakin ne ko ajami ne ko balarabe zai zamanto akan wannan ina fata an fahimce ni yawwa kamar yanzu kaga in ka dauki hindun ai larabci ne amma wasduhu sakin inda ba an ce harfa illa ba to iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun lokacin dan uwan su ya ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba ko ba kana bane fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajr bana tambaye ku wata lada ina fata an fahimce ni in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana gun Allah ba a cewa saman Allah tunda mun ce la yajuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majaza ko ba haka nan bane sannan ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ce atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun yanzu atabnuna kuna ginawa daga bana yabni ne asalin shi atabniyuna ne sai ya'un ta yi sikal akan wato domma ta yi sikal akan ya'un sai aka yi mata sukuni da aka yi mata sukuni kuma sai aka shafe wato ya'un din kenan a nuna asalin shi a yuna a sarfance kenan kenan an shafe harfin illa a yuna a taf'iluna amma sai an ka shafe sai kuma a nuna kenan a taf'una a nuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun yanzu kuna ginawa akan kowace ri'in ri'a na ana nufin a tabnuna bi kulli ri'in a kowace babba hanya an gane ko hanyoyi kenan ayatan alama domin kalma ta aya tana idan kuwa da alama shi yasa aka kira aya aya saboda la ayatin li qaumin yaqiluna ko ba gani wa min ayatihi aya dalilan da ke nuna akwai Allah eh ko aya ta alqur'ani an siya mata suna aya saboda tana da abin da yake bambanta ta da sauran ayoyin farkonta da karshen ta magana ce dai mai yawa wajen ilmu sarfu kuma wazan na aya yana da mazhaba guda uku sai an diba cikin tafsiri in ban manta ba cikin suratul bakar ko ali ina tunanin bakar ne ko ali imran ibn jirir tabari ko kuma cikin ad-durrul masun ko wanne daga cikin su bai da sa kawo mazhabobi ina ganin ko ad-durrul masun ya kawo wannan mazhaba guda uku tabari ya kawo guda biyu wallahu a'lam almuhimmu dai kuna gina ayatan alama a kowace riya kaga in yace riya wato na ana nufin hanya da an ka ce kuma rayya an kai mara'un fatha yana nufin wato amfanin da ake samu karkashin wani abu ban sani ko mun fahimta ba in an ka ce raw'u kuma aka zo da wawun aka yi fatha ya kuma tsoro falan ma zahaba an ibrahim ar-raw wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qawmi lut ya an ka ce ar-ru'u kuma aka yi mara'un damma da wawun kenan aka zo da wato wawun kenan bayan ra'un mai damma ya kuma an-nafsu ko al-qalbu ko al-khatir ko al-bal ban sani ko an fahimta ba kamar yadda cikin hadisi inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i to atabnuna bi kulli ri'in ayatan tabasun nan al istifham lil inkar ina fata an fahimce ni yanzu kuna ginawa a kowace hanya ayatan alamomi ta abasu na kuna wasa Allah ya baku karfi marokon kusa cikin abin da yake amfanin ku sai ku sashi inda bai da amfani shi yasa duk abin da Allah ya baka gode ma Allah shine ka sanya shi inda Allah ya ci idan Allah ya baka ilimi ba alfahari za ka yi da shi ba ko tinqahu ko ka rike sai ka bautar da mutane da ilimin naka a'a ka ba da ilimin nan don Allah girma da daukaka na Allah ne Allah yake ba da daukaka ina ko mutane sun girma ko musulmi kan Allah zai girmama ka girmama Allah kuma ta haita kowa mun fahimci wannan idan Allah baka mulki shine kai adalci ka sa abi Allah gurgudun ikon ka wannan shine ka gode ma Allah da ilimin da Allah ya baka idan Allah ya baka ilimi na duniya kaga yadda zai taimaka ma musulmi su kubuta daga bibiyar turawa da bauta musu saboda da ilimin da Allah ya basu na duniya da suke bautar da al'ummomi suke zalunta su ina fata ana fahimta ta idan Allah ya baka dukiya ka taimaka ma musulmi da masu rauni saboda mi saboda a tsere ma wato taskur din masu kuɗin da ba su da imani ba su da tausayi suna bautar da mutane kuma suna bata 'ya'yan mutane da tarbiyyar 'ya'yan mutane saboda dukiyar da Allah ya ba su ba za su yarda ba su yi biya maka bukata ko su baka dukiya sai ka saba ma Allah subhanahu wataala mun gane wannan ko kuma kada ka bata lokacin ka ga abin da bai da amfani shi yasa kenan da su ɗauki lokacin su su bada ga abin da ba su da amfani da shi su yi an ce suna yin alama ce su yi babban gidi kuma su dawo su rushe shi kaga bai da amfani wannan lokacin su sa shi cikin sallah su sa shi cikin wani abu zikirin Allah ko abin da ya kama da haka atabnuna bi kulli ri'in ayatin ta'basu yana musu musu ne wa tattakhiduna masani'a kuna riqon masani'a ya an ce masani'a wurin aiki daga sana'a ne masani'a mafa'il ne dama masna kamar maf'al ne sana'a yasna'u in fi'ili yana da wato a cikin ilmu sarf in fi'ili mudari'i yana da fatha ko damma an gane ko kenan ismul zarfu zaman ismul zaman da ismul makan da almasdarul mimi suna iya zabantowa wato da fatha kenan an gane ko kaga sana'a yasna'u sai a ce masna qatala yaqtulu sai a ce maktal ina fata an fahimci ni to amma in fi'ili yana da kasra to nan ne shi ko sai ya koma mafi'il nazala yanzilu sai a ce manzil manazil ina fata ana fahimta ta to kenan wannan zaka bambanta su a cikin ilmu sarf mun gane wannan ko kenan in kaga mai kasra mai kasra ne amma in kaga mai fataha tana yiwa mai dhamma ne ko kuma mai fataha ne masani'a wurin sana'a ko wurin aiki da na an kace sana'a yasna'u masna to masna yana iya ɗaukar abu uku dama fi'ili in ya zama to thulathina to da ismul zaman da ismul makan da almasdarul mimi suna iya zakkuwa harafi uku gare shi kuma yana ɗaukar ma'ana uku amma idan ya zama to yana ɗaukar harafi hudu to da ismul maf'ul da zarf da ismul makan da ismul zaman da kuma almasdarul mimi duk sai su haɗi tunda ya wuce harafi uku kuma sai ya zama to kuma yana iya bada hudu ne biyar ne ko shida tun da fi'ili ya zama tarifi shida duk dai ma'ana su duk abu guda ne misali in nace akrama yukrimu ikraman ai kun ga asalin shi harafi hudu gare shi ko kina an kara mai alhamza tun da daga karuma ne to in an ka ce ismul fa'il mukrim ismul maf'ul mukram an gane ko kuma asalin shi mu'akram ne an shafe alhamdu shi domin daga akrama ne saboda bai da daɗin faɗa ina fata an fahimce ni to mukram ismul maf'ul ko to kuma mukram ismul zaman mukram ismul makan mukram almasdarul mimi mun ji wannan da kyau yawwa to yanzu kenan ya an ce ismul zaman sunan da yake nuna zamani ismul makan sunan da yake nuna wuri an ka ce ismul maf'ul mukram wanda aikin ya fada a kansa ko ba kana bane to an kace mukram masdarul mimi girmamawa kanta amma masdar na mai mimun kenan kaga sulafi shi uku gare shi ko wancan da ya wuce sulafi kaga sai zama yana da hudu yana da kyau dalibin ilimi ya san ilmu sarf akwai wani littafi sunansa mukhtasar fi ilmu sarf saudiya suka buga shi ba littafi ne na sayarwa ba in dalibi ya same shi zai samu waɗannan fa'idodi akwai kuma abin nan mabadi usarfiya na abubakar tiyam na kasar mali da littafi ne wanda ana iya samun shi tun da dan afirka ne ya buga shi insha Allah yana taimaka ma dalibin ilimi musamman ya fara da shi akwai littafin shazal arf da sauran kuma littattafai akwai hisnul rasin fi ilmi tasrif alfiya ce ta ilmi sarf ta sheikh abdullahi bin fodiyo kanin sheikh usman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin almuhimmu dai yanzu da yace atabnu bi kulli ri'in ayatan tabasun tattakhuduna masani'a masani'a shine masna wurin aiki kinan ina fata an fahimci tun da nan ba zamanin aiki ba amma kuma bai yiwuwa a yi aiki a wuri ba tare da zamani ba sannan kuma bai yiwuwa a yi aiki a wuri ba tare da ana yin aikin ba kenan uku din sun haɗu dilalatu talazum mun gane ko haɗe suke da wurin aikin da yin dama da an yi aikin akwai wurin da aka yi shi akwai zamanin da aka yi shi sun haɗe gaba daya وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون مصانع جمع مصنع كنا مفاعل جمع شي مفاعل منازل جمع منزل مساكن جمع مسكن an gane ko ma dalla maqatil jam'i ne na maqtal eh madarib jam'i na madrab eh na ga mu bar su haka nan tunda ba darasin sarfu na muke wa tattakhi amin wa iyyakum wa tattakhiduna masani la'allakum takhludun kuna riqum masani la'allakum takhludun la'alla aslin ta tana nufin at-tarajji an gane ko kamar tsammani ina fata an fice ne kamar dai kana tsammanin abu ko kuma la'alla lokacin tana zakuwa lit-ta'lil ina fata an fice ni wattaqullaha la'allakum tuflihun ay tuflihu ina fata ana fahimta ta don ku rabauta sannan la'alla in ta zo fi haqqin nas tufidu raja in dai mutane na yanzu in ka ce mini kana tafiya wuri ka ce la'alli azhab to wannan babu tabbas amma la'alla fi haqqin lahi ta'ala tufidu tahqiq la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra tabbas ne Allah ya san zai yi ko ba zai yi ba mun gane wannan to sai malaman tafsiri suke cewa la'alla ta zo cikin alqur'ani wuri guda tal tana nufin ka'anna a wannan wuri wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun ay ka'annakum takhludun kamar dai kuna dawwama a duniya don mi dan da musulmi da kafirai kowa da zai mutu ba zai tabbata a duniya ba amin amin an gane wannan ko to wa idza batashtum batashtum jabbari idan kuka damka kuna damka a matsayin jabbari da mutane masu nadin tsananin karfi batasha ana cewa yabutishu kuma ana cewa yabutushu يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون كما أكو قراءة يوم نبطش البطشة الكبرى إمام أبو جعفر كيكي كرنتاوا أما ما نباتا تنزاوا إنا باتا أنا فهمتاتا سيكا إسكيوني في إلين مضارعين شي ينا إدوك حرفي أكو ونكم ينا إدوك بيو شيسا مجمع اللغة القاهرة da suka yi littafi sunansa mu'jamul wasit akwai mu'jamul wajiz akwai al-mu'jamul wasit manakaici akwai al-mu'jamul kabir to abwabul af'al tunda abwabul af'al thulathi guda shidda ne fa'ala din nan yana da babi shidda tsakanin shidda mudari'i ina fata an fahimce ni za ku iske akwai fa'ula yaf'ulu karuma yakrumu fa'ala yaf'alu fataha yaftahu akwai kuma fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu ina fata akwai fa'ila yaf'alu hasiba yahsabu ina fata an fahimce ni almuhimmu dai akwai kuma wato fa'ala yaf'ulu mithlu kataba yaktubu da sauransu almuhimu dai guda shidda ne to wani sai ka iske yana ɗaukar fatha da kasra wani fatha da yake ɗauka wani kasra da yake ɗauka wani yana ɗaukar fatha da kasra da dhamma to in suka zo sai suka yi fi'ili mudari'i tunda shi ba sa yi masa wasali sai su zo su yi dan tre abinda ake ce ma tre su dan jalayi in kaga sun yi fatha kenan mudari'in fatha ne gare shi in kaga sun yi kasra kenan kasra ne ga mudari'in in kaga sun yi dhamma akan wannan layin wanda a gaban madi kenan dhamma gare shi in kaga sun yi fatha da kasra to yana daukar kasra da fatha in kaga sun yi guda uku kuma yana daukar guda uku muna fahimtar wannan Na'am.
wallahu ta'ala alam wani lokacin ma'anar ta zamanto daya wani lokacin ta zamanto ma tana bambanta in cikin addurul masul fi ulumil kitab al maknun da Sheikh As-Samin al-Halabi za ga yana yawan kawo su saboda ya kawo su in akwai bambanci ma'ana ya ce maka akwai bambancin ma'ana in kana kuma diba cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani zaka ga irin waɗannan abubuwa da sauransu da kuma littafan furuqul lughawiyya na malamai daban-daban نعم
to wata takhiduna masani ala allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbari in kun yi damka kuna damka da karfi kenan wannan ya nuna mutane ne waɗanda Allah ya ba su karfin jiki Allah ce irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bul- fil bilad kuma ya faɗa wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ƙara musu wato yalwa ta jiki barmakon su yi amfani da wannan ni'ima wajen eh, gode ma Allah da ibada ta ubangiji sun kuma sun butulce ma Allah wa idza batashtum batashtum jabbarin فاتقوا الله واطيعون yace ku ji tsoron Allah ku mini biyayya wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku ji tsoron eh, wanda ya baku abin da kun sani ma'ana kina abu ne wanda ba sai an faɗa ba ko ba haka nan bai tunda kun san abin da Allah ya baku na ni'ima an gane ko to nan me yasa ya kawo fattaqul Allah wati'un wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun saboda nan yana son ya ja hankalin su inji malamai akan abubuwa guda biyu kaka ce takrar ne an kai ko su ji tsoron Allah dan saboda shi Allah shina Allah ko ba ka nan bane Na'am.
ko ko su ji tsoron Allah saboda ni'imomin da Allah ya yi musu shi yasa wani wuri sai Allah ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum magana ni'ima ce a tuna wani kuma sai ce fazkuruni ku tuna ni ni Allah نعم nan bai ce a tuna ni'imar shi لا ba لا لا amin to wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku ji tsoron wanda ya baku abin da kun ka sani ko ba ka nan bane نعم bima ta'lamun nan ijmal ne abinda kuka sani kaga bai ce kaza ba to sai yi tafsirin shi amaddakum bi an'amin wa bani ya baku an'am wato dabbobi wa bani da da yaya me yasa ya fara dabbobi bai dawo zuwa ga yaya ba ai yaya kamata a fara da su tunda da ya hi dabba نعم eh to me yasa an ka gabatar da su alwawu la tufidu tartib ko ko a'a su ƴaƴan nan naku suna rayuwa ne da dabbobin shi yasa sai ku tuna wato sai fara da abin da da ku da su duk ci ku kai ku rayu نعم an gane ko amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun kuma Allah ya ba ku jannat gonaki wa uyun da kuma maremari na ruwa ina fata mun ne to nan sai fara da jannat kuma bai fara da uyun kin ba domin ruwan can ina ne ake son ya zo ya zo zuwa ga zuwa ga waɗannan gonakin Na'am.
ina fata mun ne Mm.
kaga ya kamata ya fara da ruwan da ke tsalala ya kai ga gona sai fara da gonar sai na je ga ruwan ruwan yana zuwa ne zuwa gare ta ko kuma alwawu la tufidu tartib نعم وجنات وعيون كما عيون كنن انا كرنتا شي عيون اكو قرا da sun kai itba saboda ya'un tana da mujarasa da kasra uh, irin su uh, abin nan uh, uh, ɗaya daga cikin uh, qurra wato uh, abin nan uh, rawi na asim uh, tunda akwai hafsa akwai kuma shu'ba shu'ba yana karanta da shi ne daga cikin masu karanta wa iyun wa jannatin wa uyun ko ba haka nan bane Na'am.
cikin balaga ta alqur'ani akwai jam- jam'i na al'uyun al'ainu alarma نعم al'ainu tana nufin ido al'ainu tana nufin idon ruwa al'ainu tana nufin zinare da azurfa zakatul aini an kace zakatul aini cikin babi na fiqhu alarma ba zakka ido ake nufi nan ba a hidda zakka ido ha eh eh, kuma idon nan na ruwa ba su ba ba a hidda zakkan su نعم Eh, to ban san ko kakana aka nufi ne harkar dole dai kaga sai da sai an doki zinariya da azurfa almuhimmu dai akwai littafi da ni gani suna bayanin asrarul lugha sun kace kalma ta al'ainu tana daukan ma'ana 40 ina ganin da shida a cikin yaren larabci tunda al'ainu tana daukan jasus mutumin da ya je dan liƙen asiri saboda da ido yake aiki نعم bari mu aje wannan dai almuhimmu uyun cikin albalaghatul qur'aniyya in ka diba cikin simatul bayanil qur'ani na ustad dr kabir yunus in ka diba kuma cikin littattafan da suke bayani kan balaga ta alqur'ani irin su fatima bintu shati wata mata mai bayani akan balaga ta alqur'ani a kasan misra da kuma at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samarra'i da sauransu dai suke cewa al'ainu ido al'ainu idon ruwa qur'ani wajen balaga tashi sai ya bambanta tsakanin jam'in su نعم kaga duk inda jam'i na idon ruwa yake to sai qur'ani ya kawo uyun duk inda jam'i na ido yake wanda ake kallo sai ya kawo a'yun wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun ina fata an fahimce ni Na'am.
amma in ido ne na ruwa sai ce kam taraku min jannatin wa uyun Na'am.
ya bambanta sun ka ce saboda ruwan da ke cikin jam'u kaga a'yun jam'ul qilla ne shi ko uyun jam'ul kasra ne Na'am.
duk da yake kowanne ana iya misali a ce ana iya mishi amfani da wani amma me yasa ya bambanta sai suka ce saboda idon da ke ci- ruwan da ke cikin idaniyar ruwa ya fi ruwan da ke cikin idon da ake gani na'am duk da yake shi ko ido na, ru, na ido, ruwan ido yana da sirrin da ya fi ruwan ruwan da ke gudana saboda duk sanyin da ake yi ruwan da ke cikin idon dan adam baya kafewa kuma baya koma kankara amma waɗanda ruwan nan sai su koma kankara kowanne akwai tashi maziya na'am da ba da lada an gane ko na'am to harama almuhimmu dai kenan eh, amaddakum bi an'amin wa wajen natin wa uyun kaga yayi tafsirin ijmalin da ke karkashin ma wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ay bil ladhi ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun ko ba haka ba to anan sai kuma abu guda shine wanda ya kamata mu gane abin da ake kira al-itnab inda da yace wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun yana iya yin shiru ba sai ya kara wani abu ba Mm.
mun fahimta na'am ba sai ya kara wani abu ba baya bukata sai ya kara wani abu amma da yake na bukatar itnab ko at-tafsil ya kara tsawaita bayani shi yasa sai ya fassala shi yace amaddakum bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun an gane ko qa'ilatul ijmal wa tafsir in kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir da sauran kuma littafan usul tafsir irin su usul tafsir fusulun fi usul tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar da sauran malaman da suka rubutu akan wannan zaka sun kawo babi na al-ijmal wa tafsir ala ayyati hal um, da yace amadukum bima ta'lamuna amadukum bi an'amin wa bani wa jannatin wa sace inni akhafu alaykum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azaba ta wani yini mai girma shi yini bai da bambanci tsakanin wani da yini inda inda anan duniya yake nufi na'am tunda duk yini yana da awa 24 amma azabar da ke shigowa cikin shi da lalurar da ke cikin shi shi yasa sai an kira shi mai girma shi yasa idan dan adam na cikin sauki sai shiga kwanaki suna gudu in dan adam shi na cikin tsanani sai shiga kwanaki fa sun sun tsaya shi yasa ake cewa yanzu ake da ciwo ya gadari ko ba kanan bane kaga yana ba mutum wahala in- in- shi yasa wani sha'iri ke cewa eh, laili wa laili nafa naumi ikhtilafuhuma ikhtilafahuma wa lailu akhul musibati fihi tulu laili wa laili dare na da dare na amma nafa naumi ikhtilafahuma nafa naumi ikhtilafahuma na'am amma ba- baccin da nake shi ya bambanta su na'am yace wa lailu akhul musibati Mm.
daren nan na mutumin da yake cikin musiba yake tare da wata musiba ce fihi tulu tsawo gare shi gaskiya ne ina fata an fahimci ni Na'am.
akwai ɗaya daga cikin 'ya'yan shugabanni khalifa na daular umawiyya daga cikin daulolin musulmi da aka yi eh, ina ganin hisham bin abdulmalik ne in ban manta ba an gane ko to mata gare shi kun san shugaban kasa da mat- ma- ma- ma- manyan mutane mata sun yi musu duk mutumin da yake da daraja da kima a idon mutane mace ta yi mishi ko ba haka ba Na'am.
in kana babban malami ko kana babban mai kuɗi ko kana babban mai basarake ko wani babban mai mulki dai a takaice ko kana da wani babban matsayi a cikin mutane kana da kima ko kana da karfin faɗa a ji to mace ta yi maka duk mutumin da kuma yake kokarin kare mutuncinsa kuma mace ta yi masa amma duk mutumin da ba ruwan shi da mutuncinsa mace tsoron shi ta kai shi yasa kaga matar dan giya ba ta ba ta taka shi dan yanzu na uh, ana yin duk abin da aka yi ya sha giya ya bace ta ya zo ya yi mata kashi saman garo ba abin da za a yi don babu ruwa ne an gane ko Na'am.
eh amma in kana mutum wanda ana ganin kima ka sai ta daga murya sai ka ce don Allah ya kasa kasa an ki yin kasa kasa ko ba ka na bane na'am in kana ustazu kana kana ustazu kana da'awa ko ba haka nan bane eh yanzu da yan mata sun gani ka sai a ce mutai mu taba shi da ka sun taba hannu ka sai subhanallah sai a dan ƙara kusantowa amma in ga gaye mai sawa kaca ga wuya ya saba bakon mu dubai da an gaishe aka ce kai gashi gin gacan ku ta kanku
da ba da lada Eh, an gane ko na'am to ala ayyata hal shi hisham bin abdul malik in ban manta ba na'am idan ya zo sai mata ta bayan shi ya shiga cikin gida tunda in ya shiga cikin gida ba ba ba wanda ya san abin da yake ashe can ɗakin da matar shi take sai ta kulle sai ta bar shi cikin falo ko salon zamu cewa to yake cewa la as'alullaha taghyiran lima sana'at namat fa asharat aynayya aynaha fal laylu atwalu shay'in hina afqiduha wal laylu aqsaru shay'in hina alqaha la as'alullaha taghyiran lima sana'at yace bar roƙo Allah ya canza abin da ta yi ba dai ta yi baccin ba to ta ci gaba da baccin na'am an gane ko la as'alu Allah taghyir lima sana'at namat tayi bacci fa asharat aynayya aynaha idanunta sai suka suka hana idanu na bacci asharat da ha babbani ba asharat bane wancan da haino na, na, na, na sihiri da ha karami an gane ko kuma asharat wancan kuma da ha karami mai, mai, mai ruwa ko mai digo ya kuma daga tasghir shine wato horewa yace fal lailu atwalu shay'in hina afqiduha dare atwalu shay'in shi an mafi tsawo gare ni mafi tsawon abu gare ni hina afqiduha lokacin da na rasa ta amma wallailu aksaru shay'in hina alqaha dare da eh, mafi gajarta ne a lokacin da eh, yake tare da ita sai ga lokaci yana gudu ina fata an fahimce ni shi yasa an kace azaba yawmin azim ina ji muku tsoro in kuma kiyama ce to ba matsala azimin ne domin tafi kowane yini tsawo dan bata da iyaka ina fata ana fahimta ta yawa to yanzu sai a ji amsar su qalu sawa'un alaina duk dai matacce ya kare ga wuya duk dai makahi sun yi dare an gane ko Na'am.
eh a wa'azta shin kai wa'azi am lam takum min alwa'izina ko ko kai dama ba mutumin wa'azi bane uwa dai uba dai ina fata an fahimce ni Na'am.
yawa sai mu abin nan na'am yake nan eh, qalu sawa'un alaina aw wa'azta am lam takum min alwa'izin intabihu kathiran الفر... الفرق بين ال- الجمل الاسمية والجمل الفعلية su kansu jumal fi'iliya akwai bambanci tsakankanin su ba wai haka nan da take ba su ma jumal ismiya akwai bambanci tsakankanin su tunda anwa'a ne mukhtalifa anan sai sun kace sawa'un alaina aw azta bus ce ba am lam ta'iz Na'am.
intabe ai ana iya kawo wa wato jumla ismiya biyu ko a kawo jumla fi'iliya biyu ko a kawo ta farko da suna ta biyu da fi'ili ko ta farko da fi'ili ta, f- eh, ta biyu da suna tunda hali ne guda hudu ko fi'ili biyu ko ismi biyu ko ta farko da fi'ili ta karshe da ismi ko ta farko da ismi ta karshe da fi'ili me yasa ba a yi haka ba sai an ka zaɓe a kawo ta farko da fi'ili ta biyu da ismi sawa'un alaina ba su ce ba wato a anta wa'izun am lam ta'iz sai sun ka ce a wa'azta Na'am.
am lam takun min alwa'izina Na'am.
balaga ce ta alqur'ani a wa'azta shin kayi wa'azi tunda wa'azi aikin sa ne am lam takun min alwa'izina ko ma baka kasance daga cikin masu wa'azi ba ma'ana ko da kai ka cancanci ka zamanto mai wa'azi ko baka cancanci ba ka zamanto mai wa'azi to me an ce in kana cikin masu wa'azi kenan ka ma iya Haka. Na'am.
to ko da ka iya ko baka iya ba mu duk uwa ne uba ne gare mu shi yasa in ka diba cikin suratul uh, a'raf Na'am.
sawa'un alaikum ad'autumuhum samji am antum samituna Na'am.
kun kira su ko ko kun yi kawaici inji malaman zauri kun yi Na'am.
shiru Na'am.
a me yasa ba a ce au au samamtum ba saboda al'asul ga dan adam as-sukutu al-kalamu arid Na'am.
shi yasa sai an ka kama yi fi'ili saboda gittuwa yake shi kun cin shiru sai kai shiru kaga ba a ce me yasa kai shiru sai a ce me yasa kai magana tunda asali kana iya kai shiru Gaskiya ne.
arama Na'am. Malam.
mun gane wannan Jazakum.
أو أفتى آمين وإياكم أو أفتى أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين أكوي قراءة إن هذا إلا خلق الأولين كاغا نافع ده ابن عامر Mm.
ده عاصم ده حمزة Mm.
ده خلف سن كرنتا إن هذا إلا خلق الأولين خلق شيني طبيعة خلق كما yana nufin halitta ko kuma khalq yana nufin kirkire Na'am.
to nan kirkire aka nufi in hadha illa ikhtiraq Na'am.
an gane ko Na'am.
sun ka ce in haza illa khuluqul awwalina to ga waɗanda sun karanta khuluqul awwalina ko ba haka nan bane Mm.
Eh, wato nafi da ibnu amir da asim da hamza da khalaf wannan ba kun bane sai ɗabi'a ce ta mutanen farko ma'ana duk abin da ka gani duniya ba ta wuce hali guda biyu
Mm.
Eh, ku zo kuna muna ƙarya ku ce muna kaza kaza kaza ai Allah ne ya kaza Mm, ba wani abin nan Na'am.
haka na duniya take wata rana ka ji daɗi wata rana ka shawo ya ko ba haka nan bane Haka. ne.
Eh, al-yawmu yawmani yawmun laka wa yawmun alayka Mm.
wa qalu qad massa aba an ad-dharra wa sarra haka ne take tafiya ya samu malamin da ya iya cibbo da da yaudara eh, sai duk yadda kake dama halinka zai kallo in ka bugo kai harkoki sai ya ce yayi maka rukun Allah ina fata an finci ni ko ya maka saddaburun nashi Na'am.
in ko ya ta same ka sai ya ce maka ai goma na ne tun kuɗi tara guda ta kai gari ka kuma ya ce ma za a samun gyara ko ba haka ba eh, ba mu hana roƙon Allah ba amma wanda zai yi sihiri ko saddabaru da sunan addini wannan shine bai halatta ba yana da kyau mu bambanta ala ayyati hal in hadha illa khuluqul awwalin at-tafsir at-tahlil wato at-tafsir al-maddi lil haya an gane ko at-tahlil al-maddi lil haya ce kai ba komai bane yau da gobe haka na taka gudana ka manta da cewa kayi zunubi Allah ya kama ka ka manta da cewa Allah shine yake wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idha ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a an gane ko yawwa wanda sun karanta kuma in hadha illa khalqul awwalina khalqunan ƙarya ne kenan an gane ko kenan sun rufin wannan ƙarya ce ta mutanen farko a zo ana mutane wa'azi a ce akwai kiyama akwai wani wane ne kai wannan duk da an mutu ba tashi za a yi ba ina fata an fahimce ni na'am to Allah ce fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa ahlaknahum sai mun kai raga raga da su ina fata an fahimce ni to nan da an ka ce fa kazzabuhu fa ahlaknahum cikin kissa ta annabi shu'aib a cikin wannan sura fa kazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla sai kai hattara kai mai karatu alqur'ani mai har da alkur'ani a ramma ka san gangaren bai bai so a kama shi shi kuma qur'ani wa innahu likitabun aziz duk yadda ka mallake shi tare Allah sai ya rinjaye ka dan kai ka dan ka rinjaye Allah sai dai Allah ya rinjaye ka eh mu ga maka mu gaskiya ala ayyati hal fakazzabuhu anan akwai abubuwa guda uku da ya kamata in faɗa a gurguje sai mu wuce na farko wannan sun ƙaryatar da shi akwai ijmali cikin shi an gane ko ya suka karyatar da shi fa ahlaknahum sai muka halakar da su akwai ijmali nan ba ana an dunkule kissar in kuka duba karyatawar da suka yi ma annabi eh, hud wurare ne daban-daban kayan a halakar da su an sha gwagwarmaya an sha kai ruwa rana tsakaninsu da annabi hud ba san ko ana fahimta ta ba Allah ya faɗa fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da wani dalili ba dama ba tare da gaskiya ba dama ba ka yin girman kai a ce kana da gaskiya bi ghairi alhaq wannan ta'kidi na na'am wa qalu sun kace man ashaddu minna quwwa wai fi mu karfi ka zo kana cewa akwai mala'iku akwai Allah mu yanzu akwai nahi mu karfi Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwa ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai ka ganin akwai au- abubuwa da dama wanda ga sura bata kawo ba fa kadzabuhu sun kare tashi sun ce ƙarya yake yi sun kace inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkadhibin kaje ya hito karara a alqur'anin ciki nan yi maka dan qur'ani yuna gaba gaba to sannan fa ahlaknahum sai Allah ce mun halakar da su nan ma akwai ijmali ya aka halakar da su ina fata an fahimce ni a cikin suratul uh, suratul fussilat Allah ya faɗi yadda aka ƙari da su ina fata an fahimce ni Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab alkhizi fil hayatid dunya wal adhab alakhirati akhz- akhza wa hum la yunsarun cikin ma uh, haqa ya kawo wannan Uh, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ina fata an fahimce ni Na'am.
to kaga dai a takaice dai an faɗi yadda aka halakar da su a cikin uh, surori daban-daban da ayoyi daban-daban cikin alqur'ani mai girma eh, akwai inda aka kashe mujmal kamar irin wannan fakar da buhu fa ahlaknahum fa sabba alaihim rabbuka eh, s- s- sauta azab ko ba haka nan bane آه، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ لسورانسو والله تعالى أعلم تو فأهلكناهم التي أهلكت دسو ننتكن هلكت دسو فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية نند عين النابة دا الهمزة بني إن أنت عاتية إن أنت أتا يأتي شيني آتية ونديزو شيكو عاتية دا عين دقا عتا يعتو عتوا ني تجاوز الحد واستكبر لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا تو عاتية إنن su istakbaru fil ard sun ketare iyaka sun yi girman kai to ita ko iskan da anka turo musu birihin sarsarin atiya ita ma mai wuce iyaka ta na'am almunasaba lafziya fil qur'an karim an gane ko Na'am.
sannan sun yi iddiayin suna da karfi sai aka tura musu da iskan da ta fi su karfi aka buga karfi da karfi aka nuna musu ba kowa bane shi yasa Allah ya ce wato fataral qaumu fiha sar'a kaga mutane kokkonci ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka ce kamar kututturen da binu ne wanda yake an rarake shi iska ce za ta zo ta dauki mutum sai ta u- jujjuya shi ta raba shi da ƙasa ta tafa tahiya da shi ta raba shi da ƙasa ta jujjuya shi sannan pam sai ta buga shi ga ƙasa sai shi kwashe kamar kwaɗo ba a yi ma Allah iskanci gaskiya ne Allah ba abin wasa bane Allah kai mu da tsari amin almuhimmu kaga ko samuda akwai wannan wanda shi t- za mu zo ko cikin kissa su kada mu manta ma mu mu faɗa tunda tana yiwa mu manta kaga Allah subhanahu wataala yake cewa fa amma samudu fa uhliku bi taghiya tsawa ce wadda take ita ma kamar sifa abin da suka aikata ta wuce iyaka tana da shi wannan kuma yace kazzabat samudu bi taghwaha taghwaha taghiya almunasaba lafziyya Allahu akbar na'am قال مهم فكذبوا فأهلكناهم sai Allah ce inna fi dhalika la aya a cikin wannan eh eh na'am وما نحن بمعذبين كان ان هذا الا خلق الاول وما نحن بمعذبين يوا ba za a azabtar da su ba kenan babu kiyama zancen wai a ce akwai kiyama ba ba- ba gaskiya bane ina fa sannan kuma sun kawo su jumla ismiya ba su ce ba nahnu ma nu'azzabu ba wa ma nahnu bimu'azzabina mu ba za a azabtar da mu ba ƙarya na tabbace na wagga magana take na'am eh kai ko ai kara a hiddu dan wani abu eh Bada ana lada.
amfana da wani abin nan, eh.
amin kuma sun ka ce wa ma nahnu bi mu'azzabin amin ba za a azabtar da mu ba Mm,
an gane ko Na'am.
ba su ce wa ma nahnu bi mu'azzabin fi dunya ba kuma su ce wa ma nahnu bi mu'azzabin fi akhirah ba dan ita lahira ba su yi imani da ita ba sai sun kashi mutlaq azaba duk da kaji ana hudu duk hayaniya ce kamar da suke cewa can gabakin su in ji mata fa kadzabu fa ahlaknahum ahlaknahum muka halakar da su at taghlib bai ce fa ahlaknahum wa ahlaknahunna ba Na'am.
dan mazan su da mata da kafirta ya Allah ce inna fi zalika la aya Na'am.
eh a cikin wannan akwai aya cikin sa'adawa ayoyi kenan na'am wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan mutane ba za su yi imani ba kenan yan kadan ne za su yi imani kamar yadda ce qalilan ma tu'minun ko ba kadan bane wa sai ce wa inna rabbaka ka ganin inna eh, harfu tawkid rabb ya kawo al-rabb bai ka Allah ba ko wani suna daga cikin sunayen Allah domin shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir eh, al-kaf rabbaka al-idafa lit-tashrif لهو العزيز الرحيم اللام للتأكيد هو ضمير الفصل للتأكيد كو توكيد العزيز يا كاش بالألف واللام تاني تشوينا يا كاش بعد الألف واللام با إنه عزيز حكيم مثالي سننكم الرحيم ينا إتشو إنه عزيز الرحيم كم سيكا الألف واللام يكارا تأكيدي أكن تأكيدي العزيز مبواينا آدا أبو سبواي الله با كما كان بني na'am don haka ba wani mai girman kan da zai waye Allah subhanahu wataala in kaga Allah bai kare da shi ba tana yiwa an daga mai tana yiwa ya tuba tana yiwa kuma lokaci ne bai yi ba ar-rahim Allah shine mai jin kai yayi jin kan waɗanda suka yi imani eh, mutanen annabi eh, Hu- eh, Hud waɗanda suka yi imani da shi eh, kuma ada wanda an ka hallaka ba dan Allah bai da jin kai bane yan ta'adda ne shi ko dan ta'adda babu abin da zai hana shi babu abin da zai hana ai mai azaba saboda baya son gaskiya wannan shi dai ne a ramma ina ganin eh, kaɗan daga cikin waɗansu fa'idodi da Allah subhanahu ta'ala ya kaddari za mu iya faɗa a cikin wato wannan darasi sai insha Allah ta'ala eh, eh, in Allah ya ba mu iko eh, darasi na gaba sai a zo a ɗauki kissa ta annabi eh, salih sannan akai kissa ta eh, annabi lut Uh, sannan a kai zuwa kisa ta shu'aib ko ko kisa ta annabi lutu mu hada ta shu'aib tunda ba su da yawa in hali ya ba suwa sannan kuma a tai zuwa karshen sura shi ma a gani biyu za a dauka ko ko dai za a dauka can zuwa karshen surar a samu wannan surar a kai karshen ta in Allah ya bada iko sannan kuma a yi raskona uh, akan yadda ake dirasa akan sura da yadda ake dirasa kan mustalah qur'ani ko mawdu qur'ani sannan kuma mu ci gaba da bayananmu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko abada gwargwadon amin gwargwadon abin da Allah hori muna na ilmi da kuma bayani eh, da kuma abin da Allah hori lokacin da ake bayani ya shigo eh kuma haka ba na'am abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan amin wa iyyakum